السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da ashama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa duk abin da muke karantawa a littafin nan ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da ƙauna da biyayya da ta'a zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da mu zuwa ga watan Ramadan a cikin imani Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan yau da ikon Allah muna takwas ga watan Sha'aban hijira shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in insha Allah ta'ala yau za mu tashi a kan daidai darasi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala babi na talatin da hudu za mu tashi darasi kan na hamsin da ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin karatu da aiki da abin da karatun ke karantarwa حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم وكان كلامه فصل ولا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين ويعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يبغضه الدنيا ولا تبغضه الدنيا وما كان لها فإذا تؤدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قبلها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاها وإذا فرها غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام wannan hadisi a baya mun yi magana akan wani bangare nasa malamai da yawa sun tafi akan cewa hadisi din yana da illa a cikinsa misali kaman sheik abdul razak bin abdul muhsin bin abbas hafizahullahu ta'ala haka sheik muhammad nasir rahmatullahi alai a cikin littafin sanatar khis shama'ilun nabi duka sun yi tarayya akan hadisi din yana da illa a cikinsa kuma a ƙa'ida ta malamai idan hadisi yana da illa ba a kafa hujja da shi mun sha bayani a nan a cewa kacca matakan hadisi mai inganci guda hudu ne in ma ya zama hadisin sahihun li zatihi ko kuma ya zama sahihun li ghairihi ko hasanun li zatihi na hudu hasanun li ghairihi sahihun li zatihi a samu sharuɗa guda biyar marawa ko adil na biyu tammul dabti na uku ittisalu sanad na hudu laisa lahu illa na biyar wala shaz hadisi da yake hasan iya da sharɗa hudu irin na sahihi amma ɗaya ya saba sai a samu marawa ku adal sai a samu khafifud dab sai ittisalu sanad sai ghairu muallim sai wala shaz sai kuma hadisi wanda yake hasanun ko dake sahihun li ghairihi shi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi ne hanyoyinsa suka yi yawa to haka bambancin sahihul lidatihi da hasanul lidatihi shine wannan tammul dabt wannan khafifud dabt amma shi sahihul lighairihi kuma shine hasan lidatihi ne yazo ta turub da yawa to sai wani bangare na kara wani bangare karfi ya ta'adda min darajatil hasan lidatihi ila sahihin lighairihi shi kuma hadisi hasanun lighairihi asalinsa hadisi ne da ke da illa amma illa ce basita amma sai zama iya da hanyoyi wanda yi kawai ba'abuha ba'aban dalilin wannan sai ya ɗaukaka darajarsa daga ba'ifi sai koma hasanun lighairi ke sa malam mai manzuma ya ce wa kullu ma an rot batil husni kasur fa hawa ba'ifu wa hawa aksaman kasur duk abinda bai kai darajar hasanun lighairi ba ya zama ba'ifi waɗannan su ne categories aji guda hudu na hadisi da ya inganta shi kuma iya da matakai guda bakwai a samu na farko mattafaka alaihi al-bukhari wa muslim na biyu man farada bihi al-bukhari na uku man farada bihi muslim na hudu ma kana ala shart al-bukhari wa muslim na biyar ma kana ala shart al-bukhari na shida ma kana ala shart muslim na bakwai ma sahha inda ghairihi ma ka ibn hibban wa ibn majah rahimahumullah to wadannan kuma sune yadda ake jeranta su so dukkan hadisin da bai kai hasanun li ghairihi ba to hadisi da'ifi ne a ƙa'ida kuma idan hadisi ya zama za'ifi a magana mafi inganci ba a kafa hujja da shi ko da kuma a cikin fada'ilul a'amal ne saboda dukkan inda ka ɗauki hadisi mai rauni ta kafa hujja da shi to zato ne kuma inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a duk inda aka mai da addini ya zama zato ba yaqini ba to an shiga rudani shi kuma addini ana yin sa ne a babin yaqini ba a zato ba don haka dukkan karantarwar addini na ginuwa ne akan yaqini shi sa ƙur'ani ya tabbatar mana cewa babu barna da ke shiga cikinsa ta kowane irin ɓangare sunna kuma Allah ta'ala ya alkawarin kare ta daga lalacewa mafhum tayyib da kan hadisi da'ifi ne ba a kafa hujja da shi sai dai akwai malaman da ake ga sun inganta shi kamar shi imam a tirmizi abu isa muhammad bin isa tirmizi rahmatullahi alai shi da ya ruwaito hadisi dan bai za a fashi ba ala'ayi halin ba laifi mu fassara shi a takaice ko da ba za mu ɓata lokaci mai tsawo a kansa ba حدثنا سفيان بن وكي سفيان بن وكي أبام العباري قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي جميل بن عمير بن عبد الرحمن العجلي أبام العباري قال حدثني رجل من بني تميم ونمت دق بنو تميم يا أبام العباري بنو تميم وتك من قبيلة duk da an ce banuwa ne a ka'idar larabci ya fi kabila amma a hausance dole da kabila muke fassara shine zuriyar suwa ne to yawancin aka ce kabilatu fulan ko banu fulan a ka'ida banu fulan a wurin larabawa girman sa a ce kabilatu fulan mafhum tayyib banu tamim hadisi ya tabbata da fiyayyen halitta tsira da miji sabata gare shi yake yaba su da cewa ashaddu ummati ala dajjal banu tamim sun fi kowace al'umma tsanani akan dajjal idan ya bayyana sharru ghaibin yuntazar na'am min waladi abi hala daga dan abu hala zauji khadija shine wanda yake mijin khadija yukuna aba abdullahi an ibn abi hala ana masa alkunya da abu abdullahi dan abu hala anil hasan bin ali daga hasan bin ali qala yace sa'altu khali na tambayi ummata mafhum tayyib an ce umma ita ce ya ko kanwar mahaifiya na tambayi ummata hinda bin abi hala ita ce hindu sami'tu khali na tambayi kawuna na tambayi kawuna in an ce khalun kawu khalatun ya zama umma so na tambayi kawuna shine hindu dan abu hala hindu suna ne da ake hada maza da mata a kansa ana samun hindu namiji ana iya samun hindu mace akwai sunayen da maza da mata na tarayya a ka'idar malamai sunan usama ana sawa namiji ana sawa mace amma ban ce gaje ka samu yanzu kawai halal ne ba an ce mai sunna ba ne hanza ana sawa namiji ana iya sawa mace hanzala ana iya sawa namiji ana iya sawa mace duka waɗannan sunayen yan halatta a sawa namiji a sawa mace amma nan kaje ka sa hanza wa mace za a iya samun rudani sai ya ja mata ainul haq a ta kallo ana maki hanza to akwai abubuwan da dole in ba an karantar da mutane an saba ba iya da wahalan tabbakawa so cewa aka yi ya halatta idan daraja kake nema na sunaye sai ka saka ko abdullahi abdurrahman ko amatullah amatul rahman misali mafhum tayyib wa kana wasafan shi hindu bin abi hala kasance wasafan wato wasafan mutum da ya iya siffata abu akwai mutanen da suke da fasahar magana yasa suna da ce inna minal bayani la sihira akwai wanda idan suna bayani annabi ce da kasan sihiri ake yi saboda suna da baiwa to shi wasafan ne idan kana so amma ka baka description na abu to sai a bashi dama a ce kwatanta abun sai ya sauwara maka abun sai ka ganin sa kaman abun nan da idan ka gan shi mafhum tsayi wannan shi ake cewa a Hausa ake cewa labarin kanzan kurege in ka ji bahaushe a ce labarin kanzan kurege shine wanda aka ba shi labari ya ba da labari fiye da wanda ya ga abin iya gani kusan labarin kanzan kurege shine wai kurege ne ya gamu da zomo sai ke ba da labarin kanzan kanzo da ya ce yana bayanin ka daɗin kanzo cewa kanzo iya da garfi iya da ɗanɗano saboda daɗin labarin har yana iya linshe ido haka kamar yana bacci yana bayanin daɗin shi ne zo mu ce haɓa ku rege karka kashe ni mana gaya mun ina ka cin jiyan ce ce a ni ban ci wallahi labari aka ba ni wato shi yana ga zo mu za a kashe saboda daɗi ya nemi a gaya makina aka samu kanzon nan zai ce wallahi shi ma bai ci ba kawai labari ya ci to in ka ji an ce labarin kazan ku rege wannan ake nufi shi ne tsabar a baka labari ka je kana bayanin abun har a ɗauka abun na mawakila ko kai sunansa mafu tsayyir so da aka ya kasance wasafan bai ma ce kawai wasif ba sai ce wasafan ala sighatil mubalaga shine fa'alan wato wanda ya goge wajen iya siffata abu faƙultu sai na ce sifli mantika rasulillah sallallahu ka gaya mun yadda manzon Allah yake magana mantik furucinsa da Allah ya annabi yake magana tunda wannan babi akan magana yake ko so da aka yi mana bayanin yayi fayyan halitta yake magana sallallahu alaihi wasallam kale yace kana rasulullah manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam mutawasil al ahzan kalmar huzun asali bakin ciki ne amma tana zuwa da ma'anan damuwa shi ne manzo Allah kasance kullum yana cikin damuwa me damuwa saboda abin da ya faru ko da farkon sarki shu'ara aya ta uku zuwa ta hudu ta biyar la'allaka bakhidun nafsaka Allah ya kunu mu'minin damuwa da yake da shi mutane su imani da Allah in ya ga ana kafirci ko ana sabon Allah sai ta damunsa to shine mutawasilul ahzan kullun yana cikin damuwa na mutanen da basu yi imani ba yana cikin damuwa mu a filin kiyama al'umma sai ya zamu kare har ya ba duniya yana Allahumma ya ummati ummati ummati har ya koma ga Allah maganar suke ne Allah al'ummata mu yake tausayi yan baya sallallahu alaihi wasallam shine mai san mu fiye da yadda muke son kanmu shi annabi na son mu fiye da yadda mu muke son kanmu na da'imal fikira kuma kullun cikin tunani yake reflection yana pondering kan abubuwa da yawa rayuwarsa kullun cikin tunani ne musulmai daman addinin musulunci addinin tunani ne shi ha za ga ayoyi da yawa liƙaumi ya akilun liƙaumi ya tafakkaru li'ulil albab duka wannan mai ake bayani tunani shi musulmi mutum ne daga duba ayoyin Allah subhanahu wata'ala yana tunani suna ƙara masa imani wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun haka musulmi mai tunani ne cikin halittun Allah don wannan ya ƙara masa imani mafhum tayyib haka duk abin da Allah ya halitta a duniya in dai kai tsam kai tunani a ciki zai ƙara maka imani imamu shafi'i rahmatullahi alai yana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin komai da komai akwai ayar da ke bayyana Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne a halittar samai akwai ayoyi da yawa da suke bayyana Allah shi kadai ne look at abin da ya faru last week black hole da ake cewa an samu hotonsa na san da yawa mun bi labarin wanda ba a taba ga hotonsa me aka ce girman wannan wurin na na ba lokacin magana mai tsawo amma mai kace? yana magana 6.5 biliyan girmansa ya fi rana lukan fa ranar da muke gani mun yi bayani a tafsiri da ya gabata girman rana an kwatanta da wannan kasar wannan ranar tafi kasar da muke kai fiye da sau 1.3 biliyan amma shi wancan ya fi ta so da Allah idan yau ni da kai ba mu bi Allah ba wa muka cutar wa yake tamu wa yake tamu so shi sa duk waɗannan fa'ayoyi ne na Allah subhanahu wataala da mai imani zai kalla su ƙara masa imani da kusanci da Allah subhanahu wataala Stephen Hawking ya yi ta research a kai ya yi ta bincike har ya mutu bai gaba bincike akan black hole ba abinda suke zato black hole sun dauka wai wani rami ne ashe kaman wani abu ne kaman me donuts da ake ci haka tsarin sai yake ba ma kaman rami bane kaman wani abu ne da yake kawai zagaye haka yadda kaga donut yake haka yake amma duk binciken da ya ta yi wannan binciken ya yi shi a matakin kawai iya theory ne babu wani facts da ya samu inda a lokacin ya samu abin da aka samu yanzu da ya samu nobel prize amma wannan ya hana shi ya kuma addu'in da ya sha wahala bai samu ba sai ya ce wai babu Allah sannan a ƙasa da shekara kaɗan da ya ce ba Allah kuma sai Allah ya ɗauki rayuwarsa to shi ne da'imal fikira laisat lahu raha ba ya hutawa tawilar sat manzon Allah yana da yawan shiru ba a ko'ina yake magana ba iya da tsawon shuru tsawon lokaci zai daɗe bai magana ba bai magana sai abin da ya dace fada ba wai yana magana ne kawai don dole sai ya yi ba yadda yanzu ake mutum ko iya da abin fada ko bai da shi sai ya fada ba haka ake ba ita magana idan yin ta da barin ta dudde ne to gara a batta idan aka ce da ka yi ta da kada ka yi dudde ne to ka yi shiru bakinka alaikum shi ya fi yin nata ba a yin ta sai inda ya tabbata yin ta ya fi rashin yin ta alkhairi mafhum tayyib wala yatakallamu fi ghairi hajatin baya magana cikin abin da ba bukata duk abin da ba bukata shi baya sa baki a ciki bahaushe ce wai sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake kake aika sautu abin da baka bashi muhimmanci ba ai baka aika sautu gare shi so haka bawa kasuwa muhimmanci yake sa kake aika sautu yaftatihul kalam yana fara magana wa yaktimuhu yana kuma kammalawa bismillah ta'ala da sunan Allah ya tabbata yana fara magana da bismillah a wurare da dama rufe magana din yana rufe da godiya ga Allah cikin godiya ga Allah ana iya samun sunan Allah din wannan shine abin da yake nufi wa yatakallamu bi jawami'il kalim yana magana da yan kalmomi kadan amma ma'anar suna da yawa abinda ake cewa wai talk less and say more kalmomin ya zama yan kaɗan ne amma an tashi sharha da analyzing content na magana sai a ɗauki lokaci mai tsawo ana yi to shine jawami'ul kalim yana da fasahar aiki da kalmomi kaɗan amma saƙonnin da ke ciki Allah ta'ala kaɗai ya san adadinsu yanzu muka ɗauki littafin hadisin mazi ibani hadisi ne ɗaya dukkan harufansa bai wuce layi ne ba amma ibn rajab sun da ya mujallade guda sharhansa hadisi ne kawai duk bai wuce layi ɗaya ba amma san da aka yi mujalladi guda da littafin ya kai girman wannan a gabana akan hadisi ne saboda me saboda jawami'ul kalim kalmomi kaɗan ne amma ma'anan na da yawa duba innamal a'malu bin niyyati an yi sharhansa mujalladi guda duba la darara wala dirara iya da sharha mujalladi guda ga hadithin qudus na muslim inni haramtu zulma ala nafsi iya da sharha mujalladi guda to hadisi sai ga guda ɗaya wani layi ɗaya wani layi biyu amma sai an yi littafi volume guda mai shafi 600 700 ko adadin da ya kama da haka shine jawami'ul kalim iya da fasahar da zai takaitacciyar kalma amma saƙonin da ke ciki sai a shekarar ɗari ana ta bayani ba a kammala ba to yanzu an shekarar dubu ana yi ba a kammala ba amma wani hadisin layi ɗaya ne mafhum tayyib kalamuhu faslun maganarsa a rarrabe take bai fara magana cacacacacacacacaca in yi zai numfashi ya ɗora ya numfashi a rarrabe take la fudula wala taqsir a magana sababu fudul ma'anan fudul shine baya magana ta yi extra da yawa wato yayi tayin abin da har ba a bukata wato bayyin maganar ya faɗi mai amfani har da mara amfani wala taqsir kuma idan ya zo maganan baya koyi abin da ya dace a faɗa wato ba ta yawa magana sa ba ta kaɗan mafhum na'am tayyib laysa bil jafi bai da jafa'i yana da sanyin hali walal mahin kuma bai iya disgracing mutane ya walakanta su ba yu'azzimu ni'ima wa in daqqat yana girmama ni'ima da Allah yayi duk kankantanta duk kankantanta yanzu mutun nawa suka tuna cewa a rayuwa gashin da ke kai ni'ima ne nawa suka tuna gashin da ke cikin hanci ni'ima ne nawa suka tuna cewa hatta hawaye da ke ido yana sa ido ya juya ni'ima ne so ni'imomin da Allah ta'ala ya mana ba sa kariya ba sa irguwa to fiyayyen halitta duk kankantar ni'ima baya rena ta idan ya samu ni'imar abin da za a ci a gidansa da safe baya renawa to a yau iya daga cikin matsalar mu shine rena ni'imomin da Allah ta'ala ya mana in akwai matsalar musulmai a yau na daga cikin manyan matsalolin mu shine a kullum ba ma gode wa ni'ima muna demandin abu da yawa kuma ba ma gode ita ni'imar da aka yi wannan ya sa rashin godiya ga Allah shi ake cewa kufurin ni'ima kafircewa ni'ima kuma yana gaito kushin Allah subhanahu wataala in kana neman ƙarin ni'imar Allah to ka gode wacce maka take sai ka nemi ƙari amma kada neman ƙari ya sa ka mace ita ni'imar da Allah ta'ala ya maka a ko me za ka yi a duniya ka tuna da yaya nake yanzu Allah ya mun kaza da yaya muke yanzu Allah ya mana kaza da yaya ake kaza duk wannan ni'imomi ne na Allah subhanahu ta'ala. yanzu misali mai sauki akwai time da namu shigo masallacin nan sallah sai an yi sacin dinmu yanzu ana yi ba ni'ima bane akwai lokacin da sai an yi sacin aljihun mutane a bakin gidda mota mun san nawa masallaci yake a kawo motar nan da na'ura sai an zo an yi ta duddubawa an duba aljihun wani an yi kaza an yi kaza yanzu haka ne ita wannan ba ni'ima bace yanzu misali ka shiga wajen ibada cikin al'amnu ba ni'ima bane to yasa kullun a rayuwa idan Allah ya mana wata ni'ima sai mu gode in muka gode sai mu ce to Allah muna neman ƙarin kaza kuma wannan din da mun gode ta ko to Allah ta'ala ka ƙara mana ni'imar damuna mai albarka wanda ba su da halin abinci Allah ka sauwake musu wanda ba su da aikuwa Allah ka musu kaza to sai mu yi ta ƙarawa amma ka'idar roƙon ƙari sai ka yi acknowledging wacce aka maka ka yi godiya sai ka ce Allah mun gode wannan amma a ƙara mana kaza amma kar kullum mu tashi addu'a mu roki kari ba mu gode abin da shi Allah ta'ala ya mana ba sai mun gode tukunna sai ya kara mana mafhum tayyib wala yazammu minha shay'a kuma baya taba aibata ni'ima duk wata ni'ima da Allah yayi baya taba aibata ta ce ai ni wannan bata mun ba a kaza kaza annabi baya yi komin kankantanta ba zai aibata ta ba ghayra annahu lam yakun yazummu zawaqan sai dai ya kasance shi bai cika aibata abinci ba ko abin da ake ɗanɗanawa a baki wala yamdahuku kuma bai cika zama ya teba abinci ba ya zauna ya awa ɗaya na bayanin daɗin abinci shi bai cika yin wannan ba bai aibata kuma bai cika yawan yabo ba in aka aibata abinci butulci ne kamar yadda suna ta hana in aka tsaya yabo kuma sai zama an ba wa abincin aulawiya muhimmanci da priority da bai kai a bashi ba ka tsaya ka yi ta bayanin abin ai kaza akwai daɗi ai da aka yi kaza sai ya kaza ai kaza ya yi kaza ka yi ta yi wannan ba daidai ba ne saboda al'akil ya akulli haya shi mai hankali yakan ci abinci don ya rayu ne wa gairu akal ya hayali ya akul mara hankali kuma dakiki shine wanda kawai yake rayuwa don ya ci abinci mai hankali yakan ci abinci don ya rayu saboda in ba ce babu rayuwa amma mara hankali ya dauka ita duniyar abinci ne ka je kasashen da babu addini ka ga yadda ake cin abinci ka ga mutum ya zama cikinsa yadda ka san kilogram hamsin shi kadai amma kuma wallahi biyar da aka yi takaita ba zai takaita ba saboda duk rayuwar da ba a tunanin lahira to priority shine ciki inda ba a tuna lahira to dan adam bai da wata fikira kuma sai dai yadda zai ji dadi a duniya amma idan kana tuna lahira to sai ka rika duba duniyar ta yayi dace a rayuwa cikin ta mafhum tayyib wala tubghidhu ad-dunya sannan duniya dan wani abu ya kubuce masa a cikin ta bata fusatar da shi ya ga mota ta wuce kaman tonton ina ruwansa da ita baya bata muhimmanci sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu idan duniya ta zo annabi sai ya ji daɗi da ita in ta halal ne in ba ta zo ba to ba ta dame shi ba shi sa bai taɓa daga hannu a rana ɗaya ce ya Allah ta'ala ba ni kuɗi ba bai taɓa yi ba yana roƙon arziki amma arziki ba kuɗi ne kan arziki ba ya'ya arziki ne lafiya arziki ne ilimi arziki ne duk waɗannan abubuwa arziki ne imani shine ƙololuwan arziki din amma shi kudi sunansa almal in kaga ya kira arrizqu to ƴaƴan kama arrizqu ne ai amma almal ba ka da hadisin da yace Allah ba ni almal ya dai ce Allah kare ni daga talauci amma akwai talaucin da ya wuce mutum ya je filin kiyama a masa fallasa bai da aiki mai nagarta shine kariya ya halatta ka nemi Allah ta'ala ya kare ka daga talaucin da zai cutar da kai amma roƙon kariya daga talauci kuma ba roƙo ne na Allah ba ni kuɗi ba shi Allah ya sanya ya zai kare ka ya halatta ka ce Allah ta'ala ka kare ni daga mummunan talauci saboda idan talauci yayi yawa a wasu halayen yana hana ma bautan Allah da ake so kana so ka kai yayanka makaranta mai kyau sai ya hana ka kana so ka kai su wajen haddan Qur'ani sai ya hana kana so ka je ka aikin hajji ko umra sai ya hana ka abubuwa da dama yana hana ka kana so ka kange iyalanka a gida ba za ka iya ba saboda kuncin rayuwa ga ɗakin iyalinka ga ɗakin iyalin wani haka ake haya ban ɗaki da ake shayarin kaga wannan har addinin ka sai ya taba maka to shi addini ba laifi bane ka roki Allah ya kare ka daga talaucin da zai taba addininka da rayuwarka da tarbiyyar da kake so so da ka roƙon kariya daga talauci daban ciya ba da kuɗi daban zaka ce Allah ya kare ka daga mummunan talauci ya baka arziki arziki ba kuɗi ba mafhum arziki shi mutunci yafi kuɗi to akwai mutanen da mutunci yake musu abin da kuɗi ba zai yi ba mafu tsayin akwai duk wanda ya taba cin albarkacin mutunci ya san ana maganan mutunci abinda zai kudi bai isi ya yi shi ba a rayuwa mutane nawa dalilin kara saboda halin karamci na mutunci aka musu kara abinda kudi ba zai saye shi ba ai yana nan da yawan gaske so kula ga wannan hatta shi kansa mutuncin arziki ne mafu tsayin fa'iza tu'uddiyar haƙ idan aka ƙetare iyakan gaskiya ko aka yi zalunci ko aka hana mai haƙi haƙƙinsa lam ya kumle gaba da hishewun hatta yin tasirala annabi ba ya tsayawa har sai ya tabbatar da wanda aka cuce shi ya kwato haƙƙinsa ya ba shi wala ya khbab li nafsihi annabi ba ya yin fushi don kansa don kansa ya baka bashi baka dawo da kuɗin bai ta faɗa ba ya yi shi ba ya yi wai don kansa ya fushi ba ya yi sai dai in kai wani kuskure ka taba haƙƙin Allah ko wani abun da bai dace ba ko wani tarbiya da aka maka baka kiyaye ba amma wai dan maslahar kansa baya yi wala yantasiru laha sannan bai daukan fansa dan kansa ko neman taimako ga dan kansa ku zo ku taimakin nan kaza baya yi idza ashara ashara bi kaffihi kulliha idan zai nuna abu da hannunsa yake nuna duka in kace ina ne alkibra sai haka misali da hannu ba da yatsa ba ina ne yamma sai maka haka ina ibrahim sai maka haka misali da hannu malamai daga cikin wanda suka tafi akan ingancin hadisin suka ce yana yi da hannu ba da yatsa ba saboda ita wannan yatsar iya nuni ne wajen bautan Allah da ita ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in yana a akan mimbari in zai addu'a ba haka yake ba sai haka da yatsa san yana addu'a akan mimbari iya nuna Allah ɗaya ne idan yana tafiya yana kaɗa ta a matsayin bauta ga Allah to sai yana ga ya walakantar da yatsar idan ya zama yatsar nuna Allah kuma ta koma nuna mutum to sai batta in ya nuna ta kadai Allah yake nufi da ita so in mutum dinnan sai maka haka da hannun amma ita wannan yatsar in kaga ta miƙe to ishara zuwa ga kadaituwar Allah ne amin wa idza ta'ajjaba qalabaha idan ya tashi abu ya bashi mamaki sai ya juya hannunsa haka yana mamaki idan ya tashi in yana mamaki abu sai ya juya bayan hannunsa haka to in kaga ya kalli bayan hannunsa to wani abu ne ya bashi mamaki wa'i za ta haddasa ita salabiha idan yana magana sai ka yana haɗa hannunsa haka wani lokaci kama yana rike hannayen yana haɗa hannu da hannun yana magana wato kenan yana iya yin action a magana wa zaraba bi rahatihil yumma batana ibhamihil yusra sannan idan ya haɗa hannayen abu ya bashi mamaki ya juya hannu ya haɗa sai ga lokaci yana haka shine kamar haka yana haɗa hannayensa shi ne ɗora na dama akan hagu ya ɗora na hagu akan hannu na dama mafum wa idha ghadiba a'raba wa ashaha idan aka bata masa rai ba wai dan kansa ba ko an ketara haƙƙin Allah a'raba in mutun yayi ba zai tsaya mara lokaci fara ba sai ya kawar da kansa wa ashaha sai ya kaman ya share shi in kaga ka taho sai ya kawar da kai to ka bata masa rai mafhum tayyib shi ake cewa social perceptiveness idan kana shugaba ko kana mabiyi yana da kyau ka yi dirasar body language na wanda kake tare da shi shine ka rika fahimtar what is being said and even the unsaid abinda aka faɗa ka fahimce shi abinda ba a faɗa ba ka fahimce shi skills in communication is not for only is not for you just to grasp what has been said but to figure out what, what has not been said fasaha na jin magana shine ba ka ji iya abin da aka fada ba in akwai abin da ba a fada ba da body language sai ka gane menene ba a fada ba kai sai ka fahimci abin da ba a fada ba duk wanda yake magana akwai abin da zai na action ba faɗa zai yi ba amma sai ka gane yau da gobe kake iya zama da shi ka gane me yake nufi in mutum ya yi mumarasar rayuwa zai fahimci haka mafhum tsayin wa idza fariha ghabba farfahu idan yana farin ciki yana murmushi sai kaman idansa yana dan rufuwa haka sai kamar idansa yana ɗan lumshewa kamar lumshe ido haka shine yana cikin farin ciki sannan mafiya yawan dariyarsa a tabassum murmushi yake yi bai cika buɗe baki da ha ba ya yi yawanci murmushi yake yi yaftaru an misali hubbil ghamam idan yana murmushi za ga haƙoransa sun fito sun yi haske kamar hasken wani dutse mai farin dutse mai daraja yadda ka san wani girgije ne haka zai ga yana haske a bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu ma jaa fi dhahiki rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi na 35 babi da yazo cikin bayanin dariya asali yana nufin murmushi ne saboda yawancin aka ce kalmar dhahika mu mun fasa shi kaje cewa dariya ne amma kalmar dhahika ya kurshi dariya da murmushi attabassum kuma ya keɓanta ga murmushi kadai saboda ai shi murmushi kaman kanin dariya ne so adzahik na daukan dariya da murmushi attabassum iya daukan iya murmushin mafhum tayyib so wannan babi zai mana bayanin yaya fiyayyen halitta yake murmushi shi murmushi abu ne mai daraja daga cikin darajar murmushi malamai suka ce in mutum iya murmushi musamman murmushi mai daraja shine shugaba yayi wa talakansa ko uba yayi wa ɗansa ko wa yayi wa ƙaninsa ko allaji yayi wa talakansa mafhum tayyib ko mai ƙarfi yayi wa mai rauni to anan an fiye ba murmushi idan mutum shi ne karami sai je murmushi gaban babba ai to ba na bai dama yana ce murmushi gaban ogansa amma karamcin shi ne kai allah ya ɗaukaka ka amma kar ka tsume kaman dutse kar ka yi fiskar saniya sai ka yi murmushi ga kowa ga kowa talakanka ne direba ne assalamu alaikum ka gaisa ya zama an shaide ka da murmushi ba wai girman mutum ke sa ka yi ba kawai darajar za ta sa ka masa murmushi to ne inda aka fiye ba murmushi kenan to da haka yanzu idan ina talaka sai na je gaban shugaba na ne murmushi ba wani abu bane amma idan shugaba yi wa talakansa murmushi to yabo ne idan ɗaya je gaban babansa ya murmushi ba wani abu bane to za ka je ka tsoro babanka ne amma in baban yi waɗansa murmushi to wannan daraja ce to yasa kullum idan Allah ya ɗaukaka ka akan wasu mutane to an fi buƙatan ka riƙa musu murmushi to a nan ne yake nuna cewa kana da ɗabi'u na ƙwarai iya daga cikin makarimul akhlaq sannan murmushi iya nuna kamalul insan in mutum ya zama yana iya murmushi to iya nuna cewa shi ya cika a wajen kamala in ana maganan kamalan mutum ya zama kammalalle ne shi amma mutum baya murmushi ai baya bada ko sha'awa a gunda za ka ga dum musamman sai ga mutum ba gemu sai hada gashin baki a nan har bakin haka wasu ke yi allah ba abin sha'awa a ciki kwata-kwata babu wai saboda mai saboda iya magana da yaransa ko masinjansa ko direba na baki ne na haka za ka yi amma daga ya ga wani mai tanan ko sai ba da yi to ba haka ake ba yabonka a murmushi ka yi wa na ƙasa da kai wanda shi yake nema a wurinka wannan ko bai zama hujja kuma na ce aka tsume wanda ke gaba da kai din ba ba ce ne ka je gaban baban ka tsume ba amma dai abin da ake nufi an fi yaba murmushin kan kai wa na ƙasa da kai mai rauni amma in kai a gaban wanda ke sama da kai shi din ma yabo ne amma shi in ya makan to anan kuma yabon nasa ya fi yawa mafhum tayyib so daka murmushi yana da muhimmanci shi yasa bahaushe yace wai sakin fuska yafi shimfudin fuska yafi shimfudin taburma idan mutum ya zo wajen kana zaka ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kai murmushi ko baka bada shi fudu sai kace mu zauna kan yashin nan ya nutsu amma yana zo ku zawa gurau sai ka dauko taburma ka shimfuda an kace zauna sai ce a ba bukata zan wuce wallahi ko wajen ka yazo sai ce zai wuce a zan shiga dan madakin kama ruwa ne daman kawai saboda me saboda shi shikan fuska din yafi muhimmanci shi yasa suna ta karantar da mu ba za ku wadatar da mutane da arzikin da kudin ku ba amma za ku iya wadatar da su da kyawun dabi'u da murmushi ka duba darajar murmushi manzo Allah sake cewa a cikin hadisi ingantacce cewa murmushi idan kai ibada ga hadisin muslim wa an talqa akhaka biwajhin talik sadaqa ka fuskanci dan uwanka da sakakkiyar fuska assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ladan sadaka ne fata kawai ka motsa a fuska amma sai a baka ladan kai sadaka da kudi to kaga ashe murmushi babban abu ne kuma haka ya dace mu rika yi wa ƴaƴanmu ya zama ɗanka ya san ka kana da murmushi akwai wanda ko da yayansu ba sa yi daga an ji ya shigo kofar gidan an ji ana ya da da daga kowa yana da mai gudu ba yabo bane yabon shine kana da yara su yi kofar gida oh baba ya dawo baba ana murna a guje to shine yabo yaro dan shekara ɗayan ka rike shi kai murmushi sai yayin murmushi amma an ka dauki yaro wanda bai iya magana ba sai kai haka sai ka ga sai ka ga fashe da kuka ba kwa kula da haka kana tsumiya sai ga tsala ihu amma kana murmushi shi ma sai yayi kuma in kai ko bai murmushin nan ba za ka ga ya sake da kai shi murmushi yana daga cikin sakonni da suke da muhimmanci amma ba ko da yaushe muke ganewa akwai lokacin fa da gabanin fahimtar sunna sosai miji baya matarsa murmushi kuma akwai time da aka yi zafin kan ustazanci da ustaz ya dauka wai murmushi raunin imani ne kasan ana karatu a hankali ake kaya wani mataki a wuce wani na tabbatar da muna secondary school muna, muna cikin harkar mss idan mutum ya yi murmushi ganin sa ake bayi da imani saboda tsabar zafin kai sai a zo a zauna a masallaci yadda kasan ana makabarta ba wai sai wai ada kai murmushi ana ga imanin ka yayi rauni kuma abin mamaki fa a lokacin ana mata alimdin riyazu salihina saboda kasan in karatu bai yawa ba ko kuma maturity bai samu ba mutane suna ɗauka wai shi tsanani shine imani shi yasa sai a ɗauka ba ka murmushi a ce karwa da akwai imani ko murmushi baya shi a ganka ka zauna Allah ta'ala ya rufa mana asiri haka aka ai akwai time da aka dauka kazanta ma imani ne mutum ya zama usta sai wuto kayansa duku-duku a ce kai wani akwai imani Allah ha gashi rigarsa biyu kuma ko wanki ba ya ce kai wani akwai imani babu wata alaka ta kusa tsakanin imani da kazanta kowace irin alaka babu kowace irin alaka babu shi yasa akwai bambanci tsakanin addini da zafin kai mafhum tayyib so da aka yana da matuƙar muhimmanci murmushi idan aka yi murmushi to yawanci ba a jin sauti mafo in ana ji ɗan kaɗan ne kaɗan ne amma shi dariya kuma shi yake ƙara idan na yi haka menai in na yi haka menai murmushi ne duka sakin fiska amma na ce shi wannan shi ne dariya to shi ba a son a yawaita yin dariya ba a so shi murmuki shi sakin fiska yana da kyau amma dariya ba a son sa ana so ya zama nadiran jiddar wato ɗan kaɗan ne kaɗai ke kama ka sai yin halitta yakan yi dariya amma sai ga dubbe wuce a irga ba wani lokaci kaza ɗan ba shi dariya amma murmushin shi ne abin da yake ciki kullum to ya zama da murmushin aka san ka ba da dariya ba saboda murmushi yana da alamar mai alamar raha ne da sakin fiska da kuma ɗabi'un ƙwarai dariya kuma ta fi alaka da mugunta usually an fi dariya a mugunta in mutum ya kalla aka doke wani sai ka ji ce ha ha ha yawancin kana so za ka ji dariya ka je filin dambe in ana dambe a nan za ka ji ana dariya ka san da kasar hausa ba abin da aka ɗauka na jarinta da gogiya irin dambe lokacin wanda yake matashi yanzu yadda ake harkar zuwa kallon kwallo an tafi manchester kaza an yi kaza barcelona real madrid arsenal kaza kaza juventus to a da asali dan dambe ne kowa da gogansa manchester united ɗinsa shine wani dan dambe ko shago ko dan dunawa kowa yan dambe aka yi su aka yi a kasar hausa na jarinta irin waɗanda su shaɗan maraya ke huwatsa ya ce idan kaga an yaba yaro wallahi ba a biɗo babba ba in kaga an yaba damben mutum ana mai kuri ba a tuno batun shago ba ya ce ɗan abdu mai hagu da dama idan hagu ta ƙiya ka saka dama ya ce mai bugu kama da azazza ya ce maza ku daka muna gero kada ku daka muna maiwa kun san ba mu shan fura tsatsama sai ya yi wata mubalaga ya ce wai wanda bai ga damben shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kaman bai zo ba da fa wannan su ne irin wa'azuzzuka da ake arewa yadda kake ji gidan rediyo yanzu a yi tan wa'azi Allah da waɗannan su ne wa'azi a yi ta saka waƙe mutane su yi ta ji da shi ne asalin wa'azin yasa ba ƙaramar rahama Allah ya mana ba da wa'azi ya isa amma kuma abin tsoron waɗanda can wa'azin ya musu ƙaranci iyayenmu da kakanninmu kuma aikinsu ya fi namu yanzu yawa babarka abu ɗaya ta ji shi ne cewa kawai zumunci a kafa take ba ta da hadisi ko ɗaya ko aya ɗaya babu amma duk jinya ne za ta yi tafiya sai ta je ta yi gaisuwa marar lafiya gaisuwar rasuwa an yi aihuwa sai ta je barkatu kuma sai ta riƙe zaraba kuma duk shekara sai ta je wajen wanta a ƙauye ta kai tsintsiya ne ta kai kaza ta tafi da mazar ƙwaila babu karatun amma aikin akwai abin sha'awa akwai abin sha'awa na sha faɗan wannan shi sa idan mutum a wannan society ya rasa iyaye in yi wasa kashi 90 cikin ɗarin yan uwansa sun kubuce masa saboda iyayen da ba su yi karatu mai zurfi irin yau ba sun fi mu rike zumunta kana tsuguna gaban babar ka ce kaje ka gaida wancan kuwa gida kaza an yi kaza kaje kuwa me ka musu ka saya musu kaza kuwa ba haka ake yi ba amma an kace ja hadisan babu ayoyin babu mai abu ne fa mai kyau zumunci yana da kyau kafa zumunci a kafa fa yake da wannan bayanan hankalin suka rike kuma suke da gaske zaka tashi da mahaifinka baka taba ganin ya maka da sallan asuba ba baka taba ganin an kira sallah bai tashi ya shiga sallah yayi ba baka taba gani ba a rayuwa na rayu da mahaifina Allah ya ji kansa a duniya ban taba sanin ran da aka yi karfe uku na dare bai tashi yana kiyamun laili ba ban taba ranar ba a duniya ko bai da lafiya ya kai yana iya kiyamun laili a zaune ba lafiya ba zai tashi ba ma sai yayi idan tafiya ya dawo karfe biyu to ba zai kwanta ba sai yayi sallan asuba ba zai yadda ya kwanta ba yan uwa kuma haka zai zauna ya tanadi duk yan uwa da ke kauye ya shiga kauye kaza ya gaisuwa ya dawo ya shiga kauye kaza ya gaisuwa ya dawo amma mu a yi wasu yan sai an tuna maka to shi ne hatsarin da muke ciki karatun ga hadisan nan da ayoyin amma aikin a nan matsala take shi Allah ta'ala ya samu wanye lafiya حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عباد بن الأوام قال أخبرنا حجاج ابن أبي أرطاء عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل وانا حديثي دقى أحمد بن مني قال حدثنا عباد بن الأوام قال أخبرنا حجاج ابن أرطاء عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال يتي kana fi saƙai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humusha ya kasance a jikin saƙai wato ina ne saƙi kwabri to a jikin kwabri mazan Allah akwai humusha akwai nama ta baya amma bayi da yawa wato bai tara nama a bayan kwabrinsa da yawa ba in kaga bayan kwabrin babu nama da yawa kuma kwabirin dama da naman da ke bayan kwabirin dama da na hagu za ga daidai wa daida suke sannan ba yi da yawa wato kenan bai taba bai hada teba da yawa ba bai hada ba naman da ke wurin kaɗan ne wa kana la yadhaku illa tabassuman kuma ya kasance baya dariya sai dai murmushi an samu yayi dariya amma dan kaɗan ne dan kaɗan ne matuƙa rayuwarsa dariyar da aka samu ya abin da yawa kai shine murmushi yara 'yan ƙanana idan zai wuce suna wasa sai ya musu murmushi ya shafa jikinsu yaron da ya shafa jikinsa wuni yake yana ƙanshi yaron sallallahu alaihi wasallam fakuntu jabir bin samur yace na kasance idza nazartu ilaihi idan na kalli idan fiyayyen halitta sai in ce akhalul ainaini idan sannan fa kamar akwai kwalli amma walaysa bi akhal amma babu kwallin wato kewayen idansa guda biyu ya yi baki wurin da in ka kalla sai ka ɗauka kwalli ya saka amma bai saka kwalli ba wannan ya yi kama da aya ta cikin suratul anfal ta goma sha bakwai wa ma ramaita iz ramaita walakin laha rama akwai ka'ida da ke ce annal manfiya ghairul musbat abin da aka kore ba shi aka tabbatar ba wato sai ka ce huwa akhalul aidaini kaman ya sa kwalli to sai aka ce walaisa bi akal amma bai sa ba tabbatar da kwallin farko ba shine na biyu ba wato kaman ya sa kwalli gewin gefen idan su yayi baki walaisa bi akal amma bai sa kwalli ba kaman wa ma ramaita ba kai kai jifa ba iz ramaita lokacin da ka jefa walakin Allah harama Allah ne jifa kaga ai yayi jifan farko so jifa na biyu da Allah ya bai kore na farkon ba amma dai wanda ya hukunci na Allah ne ya hukunci shine wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama so ka'ida ne aka kawo abu aka kore to wanda aka tabbatar daban wanda aka kore daban mafhum tayyib wannan hadisi asali malamai sun ruwaito shi da dama sun inganta a cikin akwai da suka cire dan illa a cikin isnadinsa cewa yana da ɗan maƙal a cikinsa kamar sheik imamu turmidi shi ya inganta shi sheik ahmad shakir ya inganta shi sheik muhammad nasir rahimahullah ya fitar da illa a cikin isnadin a cikin muktasar nasu shafi 120 saboda a cikin hadisin akwai hajjaj a isnadi din nasa hajjaj mutumin kirki ne amma wani lokaci haddansa na da ɗan rauni amma mutumin kirki ne to akan wannan ake magana akan sai kuma shi simak bin harb mutumin kirki ne sadukun ne a wurin malaman hadisi amma bayan shekarun sun ja da yawa sai dan samu dan wahami kadan حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيئة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن الجزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadithi daga Qutayba ibn Sa'id yace Ibn Lahi'a ya bamu labari daga Ubaydullah ibn al-Mughira daga Abdullah ibn al-Harith annahu qala lalle shi yace ma ra'aytu ahadan ban ga mutun ɗaya ba akthara tabassuman min rasulillah wanda yafi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi murmushi ni ban ga mutum ɗaya da ya fi shi yawan murmushi ba saboda yana yawan murmushi wannan hadisi a cikin muktasar na shama'il shafin 121 hadisi ne ingantacce cewa bai taba ga mutumin da ya kai fiyayyen halitta murmushi ba za ka yabo ne ka zama mutum mai murmushi murmushi siffa ce ta kamala ba na kasu ba ne murmushi siffa ce ta jarinta ba ta ainihin ragwanci ba ne su da aka mu fahimta da kyau murmushi kamala ce ya zama an shaidai kana da murmushi ko mutum ba zan shi ba sake mar fiska salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kai murmushi ka wuce babu wani abu a ciki baya raganka da komai duk wanda ka masa murmushi yana kana cewa yayi trusting ɗinka ne bi ma'ana kai amintacce ne a wurinsa amma an ka gaisa da mutum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba maganan ya trusting ɗinka ka daure fiska kaman saniya ba zai fahimce ka ba shi yasa fiyayyen halitta yana yawan murmushi murmushi iya da fa'idodi akwai hatta medical benefit na murmushi akwai kuma social benefit nasa daga ciki yana canja mood din mutum ya improving mood ɗinka za ka ga hatta nishaɗinka ta karu in kana magana kana murmushi kafin nishaɗi a ciki yanzu wani bayan da nake ba na sun ba za ku ji daɗi ba ban ga wanda ya kai fiye yin halitta murmushi ba don haka ku rika murmushi kun ji za ku fahimce ni kakar ba zai daɗi ba wato ko karantar da kai malami yake yi tsume kun ji ko ba ku ji bai maka haka ba za ka fahimce shi ba amma idan yana yi sai maka murmushi kafin nutsuwa ka ji darasan musamman idan ya zama abin da ake karantarwa ya shafi na murmushin in ana maganar wuta ba a murmushi ana maganar aljanna siffofin masu imani ɗabi'un fiyayyen halitta kashi 90 cikin ɗarin abin da ake karantarwa na addini na murmushi ne kana karantar da sallah kana karantar da alwala duk wani ana murmushi kana karantar da wankan ibada sallan juma'a duka ana yi wuraren da ba a shine kamar labarin wuta labarin tambayan kabari waɗannan wuraren ana yi ba kuma tsumewa ake ba ana so a ga ka shiga tashin hankali shi shiga tashin hankalin kiyama din ba kuma tsumewa bane shi tsumewa ba tashin hankali bane siffa ce mafhum malamai masana suka ce murmushi yana sa hatta wanda yake da matsalan high blood pressure jininsa yana sauka idan mutum ya zama mai yawan murmushi ne cikin ikon Allah subhanahu wata'ala iya daga cikin fa'idarsa yana relieving stress idan akwai stress da yawa a jikin mutum gajiya mai tsanani murmushi ba ƙara stress yake ba yana menene yana ragewa ne na hudu na daga cikin fa'idarsa a cikin social skills murmushi yana improving relationship ɗinka da mutane in suka san kana murmushi to relationship ya fi yin kyau in kana tsimewa ko ba ka da laifi ana ba ka laifi mafu sannan an ce murmushi yana taimaka wajen kilin pain da ke jikin mutum idan akwai pain a jikin murmushi yana rage pain ba karawa yake ba yana akwai pain kila da murmushi ke iya fitarwa a jikin mutum da ke iya reducing pain wannan duka bincike ya tabbatar da su wallahu ta'ala a'lam حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلهاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما wannan hadisi ya zo shi daga Ahmad bin Khalid al-Khallal yace Yahya ibn Ishaq ya ba mu labari حدثنا ليث بن سعد ليث بن سعد يا بام الأباري أن يزيد ابن أبي حبيب دق يزيد ابن أبي حبيب أن عبد الله بن الحارث دق عبد الله بن الحارث قال يتي ما كان ضحك رسول الله إلا تبسما dariyar annabi tsira da aminci sabba da gare shi ba ta kasance komai ba sai murmushi wannan hadisi na daga cikin dalilin da yasa malamai suka ce dukkan murmushi dukkan dariya na daukan murmushi da kuma dariyar amma murmushi bai daukan dariya sai murmushi dariyar mazan Allah ba ta kasance ba sai mai sai murmushi so da haka in an ce bahika iya daukan murmushi da dariya in an ce a tabassum to murmushi kada ake nufi mu duba qur'ani ai ya ba mu labarin tabassum yanzu na maka cewa siffar kamala ne lokacin da annabi Sulaiman ya taho a cikin suratul naml yana tafiya tururuwa tana ina tana tafiya sai ta ga ayarinsa na zuwa mai ta ce duba cikin suratun namli aya ta nawa daga 17 18 19 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون tururuwa ta ga annabi suleiman yana zuwa sai ta ce wanta ku yi sauri ku shiga rami kada annabi suleiman akan tawaga akan dawakai su zo su taka ko ba su sani ba kaga tururuwa take mar shaidan shi ba a zalimi ba ne sai ta ce za su taka ko ba su sani ba ne sai annabi suleiman ya ji tururuwa na magana don allah ya ji yadda shi jin maganan tsuntsaye da halittu sai ya ji tururuwa na magana ta ce ku yi sauri ga su a tafi ku shiga rami me yi inda ba imani ko nuna mulkin isa sai ce kai kun ji ko tururuwa ma ta san mumu ne amma bai wannan ba fata ba sama bahikan min kauliha sai yayi murmushi na maganarta sai ce mai wa ƙala rabbi an zi'ini an ashkura ni'imata kallaci an amta alayya sai ce Allah ka ƙara mun na gode wa ni'imomin da gami ne ta ce ku shiga rami kare taka ku don bai sani ba ba zai zalunce ku ba shi bai nuna mulki ba sai ce a ashe tururuwa mata samu ba ma zalunci sai ya yi murmushi sai ƙur'ani ya ce fata ba sama ba ne kan min kauliha maganar ta sa ya yi murmushi kaga wanda yake bayin ba da cewa ce ashe kamala ne murmushi don da annama ba suna yi da manzanni annabawa da manzanni suna yi amma a yanzu ne sai mutum ce sun gane mudin mu ne wato ku bala'i ne kenan ko so duk abin da aka ce mutum bai koyi da annaba ba ya shiga uku don haka ma kana bahiku rasulillah illa tabassuban dariyar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ba ta kasance komai ba sai murmushi murmushi yake yawaita yi shi so insha Allah ta'ala ina ga saboda yanayin lokaci zamu dakata wannan ma sahihin hadisi ne in mun duba muktasar na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah shafi 121 ya tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce wanda yake mai kyau akwai dan uwa da muke karatu da shi a nan wurin wani matashi yana zama a nan Affan Abuya wani fari a nan yawanci yake zama da dama sun san shi wasu ba sani ba Allah ta'ala ɗauki rayuwar mahaifinsa Alhaji Abubakar Abuya ko Alhaji Buba Abuya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya yafe masa muna ta'aziya gare shi da ƴan uwansa gaba ɗaya inna lillahi ma ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'zama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum alakata da mahaifin na ƙarshe gaba da gaba na je dubai wani lokaci ya je can jinya na je asibiti na duba shi a gadon asibiti so daga baya samu sauki ya dawo kuma allah ta'ala ya ɗauki rayuwa amma dai a can asibiti allah ba ni ikon zuwa na gan shi allah ta'ala ya gafarta masa ya fi masa sauran magabatanmu iyayenmu da malamanmu allah ta'ala ya gafarta musu allah ta'ala ya yafe musu mu kuma allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu na ga lokaci ya ja ko za a iya hakura da tambayoyi ne yau sai sati mai zuwa wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya shek tambaya na shi ne shek ya shek zan iya ba da zakka wa matar da zan aura amma ban aure ta ba yanzu a cikin almukuni na ibn kudama juz'i na biyu shafi na 270 ya kawo maganar ibn al-munzir da ke cewa ajma ahlul ilm cewa dukkan ma'abota ilimi sun yi ijma'i akan cewa mutum zai iya daukan zakka ya ba wa matar da bai aure ta ba ko wacce aure ta dan ta biya bashi idan matarka a gida ne zaka ba ta zakka dan ta biya bashi ya halatta amma da sharadi kar wannan zakar ya sa ka daina ɗauki haƙƙinta da Allah ya ɗora maka idan ka bata zakan miliyan ɗaya sai kake hana ta kuɗin cefane na wata kayan sallan yara sai ka ce aiki ma kina da kuɗi kana rufin zakan kenan kuɗin mai na makaranta na kai yara a kina da kuɗi sai ka ƙi to anan malamai suka ce zakar ba ta yi ba za ka iya bata amma kada zakan ya sa abu ɗaya da Allah ya wajabta maka na gida ko ihsani ya ɗora maka ka rage shi sai dai in kayin kada ya sa ka rage komai sai dai ka ci gaba da yin da dukkan abubuwa da kake na alkhairi haka ibn usaimin rahmatullahi alaihi a cikin nurun ala darbi ya kara maimaita fatawa bai kama da haka cewa yana halatta ga mutum ya tura zakka zuwa ga iyalinsa don ta biya bashi ana bin ta bashi ga zakka ki biya bashi yace wannan halal ne amma da sharadi kar ya hana ka daukan nauyinta da kasaba wallahu ta'ala ala na biyu malam Allah ya kara wa malam imani da lafiya amin malam menene matsayin aiki da turaren da ke dauke da alcohol to alcohol kala ya ba kala ɗaya ba ne masana a ɓangaren chemistry sun tabbatar da kala kala ne akwai wanda yake kai tsaye na giya ne akwai wanda ba a matsayin giya yake ba akwai sheikh muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala yace dukkan alcohol da ke ci koma wani iri ne idan adadinsa bai wuce 5% ba kashi biyar cikin ɗarin turare ya halatta aiki da shi saboda ai abu koda najasa ne idan ya shiga ruwa akwai adadin da baya cutarwa menene matsayin mutum ya ɗabi ruwan kogi ya alwala na'am halal ne amma ana iya samun najasa a ciki wani abu ya shiga ciki to akwai adadin da bai yi ba tare da cewa matsala khilafiyya ce tsakanin malamai shin shin giya najasa ne ko ba najasa ba shanta ittifaqar haramun ne da mai shanta da mai sai da ita da mai dakwanta da mai sarrafa ta duk waɗannan Allah ya tsine musu a shanta ke amma in ta taba riga shin najasa ne ko ba najasa ba fahim na'am matsala ce khilafiyya in ka dauki fatawar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah giya ta taba jiki ba najasa bane fatawar Sheikh Muhtar bin Muhammad Muhtar Ash-Shankiti giya ta taba kayan najasa ne sai an wanki so kaga kenan kai tsaye ba matsala ce da aka yi ittifaki tsakanin malamai cewa najasa ba ce shanta ne haramu amma taba jiki babu ittifaki ta kai tsaye najasa ce sannan idan muka duba ibn usaimar mula kara kafa hujja da ko da ayoyin da ke cikin suratul ma'ida aya ta 90 zuwa 91 da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wanda ya sha giya to yana buguwa yana cutar da mutane kuma yana saka adawa da kiyayya tsakanin al'umma sai ce to wanda aka saka alcohol kadan a ciki sai fesa yana sa adawa sun ce babu abin da ke zuna adawa ciki don abin da aka kira na adawa ga giya giya da sababi sababi shine na shanta wanda ya sha hankalinsa na tafiya har ya cutar da al'umma idan hankalin ya bushe so ala'ayi halin duk da wannan malamai suka ce idan za a samu wanda bai da alkohol kuma shi ya fi dacewa idan ka samu wanda bai da shi shi ya fi dacewa alkohol suka ce ɗan kaɗan ne kamar bai wuce kashi biyar ba a ciki ko kuma abin da ake sterilizing abu da shi wannan duk sun ce da sauki kamar an ji ciwo ana iya sterilizing a wasu akwai content na alcohol a ciki a nan ma suka ce wannan babu damuwa a kai amma in za a samu wanda bai da giya a ciki ko kuma bai da alcohol saboda aiki da aiki da kalmar alcohol din ya fi gamewa to a nan suka ce ya fi dacewa a yi aiki da wanda bai da shi wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله اللهم صل على محمد وعلى آله